الذين يسمعون waɗannan da suke ji sama'a ta farko ne ji irin na fahimta wajibanin da lura wal mauta amma matattu ayil kufar sune kafirai shabbahahum ya kamanta kafirai da inda da matattu ne biya da sama'a cikin rashin ji to su ya ba su Allah wa Allah zai ta da su fil ajal alakira sun mai yin da umar sanna a mai da su ilayhi zuwa ga Allah bai daɗi ya saka masu da amalin da ayyukansu فقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا كافرون مكة لولا نيان نزل عليه آية ما أتوك مجد آية من ربه لك وبنجد إن النبي قال kannakata kamar taguwa wala sa da sanda wal ma'idatu da teburi na abinci kullum ce masu inna Allah ubangiji kadin lalle mai iko ne ala an yunzila ya saukar da ayatan aya limastaruna abin da suka nema walakin na kisa rahum sai dai mafi yawan su la ya'lamuna ba su san anna nuzulaha sauka ayan nan ba bala'un alaihim bala'i ne a gare su da wujubi halakim dan wajabin halakar su in jahadu in sun jahadu in sun yi mutunta wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yasiru bi jana'i illa umamun amsatun ma tasrafna fil kitabi lidai ثم إلى ربهم يهتدون وما من دابة باب ولم يتسع wata dabba ta mai tafiya ta miji da zaki tafiya ta harka cikin kasa wala fa'irin sauko tsuntsu ya tsere da yake tashi bila hawaya a sarari gidana ai da fukafukan ta biyu illa umamun fasi al'ummomi ne amfanin irin ni ta dabi da harki a cikin gyaran halittarta wa rizki da abin da arzikinta wa hawala da halayenta ma faɗna ne sai in ba abin da muka bari sun kula da cikin littafi ai dawai ma'akudu shi ne daurin ma'akudu falam na tuturo ya nan ba mun mutaci ba kuma ila sun ma yi wasu da sanin ba a tara su ilai ila rafin zuwa ga ubangijinsu waya kaje sai yanke hukunci bai nan tsakaninsu waya ka tarsu ya yi hukunci lidan ma idan dabba da ba ta da kawon an cuce ta ya an san mata hakkin sannan karna ya yi wanda ke da kafo ثم يقول لهم سنة الوحيد كونوا ترابا فلم كفى والذين كفروا بآياتنا وهم من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم والذين كفروا بآياتنا والذين كفروا بآياتنا والقرآن في القرآن domin kurane an sama ya gajin ta zama a kabulin ji irin da karfa wa bukuku kuma bedaye ne adin da suke ga yin zurgi a ga yin zurgi su da haƙi da gaskiya da zulma suna cikin zurfai ayyar kusuri suna aiki ne kafirci man yi da illa duk wanda Allah ya so izula da kun fatai fatewarsa dudulin mutum ya ga ya bari wa man yi da wanda ko Allah ya so ila ya so zuciyarsa yaj'alu sai ga Allah ya sanya shi ala siratin da wani hanya mustaqimin madaidaici dinin Islam shine addinin musulunci قل رأيتم إن أتيكم عذاب الله أوتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين wani ka ce ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da ali makka ga mutanen makka ara'aytum ku bani labari ina ta kuma azabun lahi in azaba Allah ya zo muku fi duniya a nan duniya aw atarkum sa'atu ko ko kiyama ta zo muku almustamilatu mai taruwa alayya kan azaba ta zo muku bakatatan a kutse a gairan lahi ta duna dan wani Allah za ku da suna kira yayi muku la ba za ku kira wani Allah ba in kuntum in kun kasance sadiki na masu gaskiya bi anna la tunama cewa gumaka dan farko za ta amfane ku faduwa to ku kira ta mu gani bal yahu tad'un ayatashibu ma tad'una ilayhi in sha wa tansawna ma tushrikun bar iyahu Allah kadai za ku kira la gairahu ba wannan sa ba da zauna shi za ku kira shi ta dai da tsanance tsanance bai ka shi Allah sai Allah ya yayi mata da una abinda kuke kiransa ilai zuwa gare shi an yi shi bahu ya yi ta an kun daga barin kuma na mina durri na cuta wa nawi da makamacin sa in sha in ya so kasbahu ya yi wasa watan sauna sai ku bar ma tushrikuna abinda kuke tara ma a da ubangiji min al-asnam na gumaka bala ta da una ba za ku kira su ba ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتفرقون ولقد أرسلنا حقيقة من حيث إلى أمم وجعلت أمم من قبلك كذلك من حيث رسلا من ذني فكذبوا أمام أمم من قرية فأخذنا فكركز بالبأساء والضراء عدة الفقر سبب التلوث والضراء تسوق سكاني المرض بجلة اللاجئة من مساك إلى أنهم قوتوا يتضرعون مساك الكنزل لكي فيؤمنون تلاوة إيمان ولولا إذ جاءهم بعثنا تفرقوا ولكن أسد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ولولا ميانا إذ جاءهم بعثنا من العذاب من يظلم تفرقوا سكلكل ستكي أي لم يفعلوا ذلك فسكلكل ستكي ما ما قيام المقتدي سالتها وفي وكل دعا لو سكلكل ستكي ولكن سيدي كثر قلوبهم من كبوتي فلم تنمي فلم تنمي فاتا ينتوسل الإيمان بين الإيمان وزين وزين لهم الشيطان الشيطان يا كواتا مسلم ما كانوا أبن الشيطان يعملون في aikatawa min ma'asi na ta safe ba a samu sai sa suka kafe alaiha a kan safar. Alamma na kuma dikkiru fi fatana alayhimu abuwa ba kuma sai hatta idza barihu bima kuntu akhadnahum fa fatatan faydahum kubulihum wannan ma da su yayin da suka bar na zikiru abin da aka tunatar da su ai wa'i zu aka yi masu wazi wa kuzi su aka tsoratar da su da yi da shi min albasai na tsanance tsanance wasan ra'ayi da cututtuka balan ya ta izu ba su azu ba ko ba su azantu ba fatahana sai muka bude abuwa ba kulli shayin kofofin kowane abu alaihim gare su minan na'ani na ni'imomi dan ne istidrajin su mutum sun yi abin da ke da gare su na duniya na lahira su ciye ta nan duniya wato Allah yana masa ka daurin yana masa daurin ta lala suna ganin kamar saban nan shine alkhairi sai su kara kutsa cikin yana tuba masu ni'ima suna kara kutsa har su zan abin nan din su na lahira sun cinye su sun kone su tun nan duniya sun sun ji ba su da komai wurin Allah ya kiyace su hatta idza farihu har sai sun kai ga yin farin ciki dima'u su da abin da aka ba su faraha badarin wato farin ciki na girman kai akhazna hu sai mu kame su bil azabi da azaba ba ga tata akute bai rawu muna kama su ga su mubil suna yanzu yanzu nan sun yanke kauna ai ai suna ma ai yanke kauna min kulli khairin daga dukkan alkhairi فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين saboda shi kenan an yanke dajirin kawai karshen waɗannan mutanen banza allazi na zalama wanda suke zalunci ai akhiruhum karshen su an tumbuke an an yanke shi da an ustusilu shine an tude an tumbuke su baki da walhamdulillah kai yabo ya tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai ala nasril mu'minin bisa taimakon mu'minai ala rasulil rusul ala nasril rusul bisa taimakon manzanni wa ila kafiri da halaka kafirai قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون.
ولا هذا ما كتبت متانا ما كأرأيتم كبان لا باري شن in akhadha Allahu sam'akum in Allah ya kame muku jin ku ai asammakum ya kuruntar da ku wa absarakum ya kame muku gannan ku a amakum ya kama ya shine ya makantar da ku wa katama ya yamki ala kulubikum da tazuciyoyin ku fala ta'rifuna ta zan ba ku iya gane komai mani lahu ne gairu lahi wani ubangiji kuke da shi gairu lahi ba Allah ba ya ci kun da zai iya zo muku da abun nan da aka rike muku ai bima aka bima aka da minkum da abin da yake shi daga gare ku jira nuku da cewa su abu abu Allah kuma ka abokan wato tare da ubangiji ne gare ku to me yasa ba za ku kira su ku kira su za su iya kwato muku abin da Allah ya aiki kun zurri duba ka gani kaifa nusarrifu yadda muke ta bayyana al'aya ta ayoyi a dalalati masu shiryawa ala hadati wa hadaniyati na bisa ka daituwan mu sun amma sun ma musayar gansu yanzu kuna suna bijirewa ay yu'riduna suna bijirewa anha gare ta wala yu'minuna ba su yin imani قل رأيتم إن أتيكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون كلك أرأيتكم كبان الأباري إن أتاكم عذاب الله إن عذاب الله يضمك بغتة أفوتي أو جهرة كوكو يضمك بيني ai ya zo muku lailan da daddare auna haran ko da rana hali hulaku babu wanda za a halaka illa alqawmu fati mutane azzalimuna azzalima ai alkafiruna sune kafirai ai ma yuhlaku ba wanda za a halaka illa hum sayfi وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما نرسل المرسلين فمن أيكو من ذني بني إلا مبشرين سيما بشارة كمن آمن وند إيمان بالجنة إلى الجنة ومنذرين سيسنا ما سكر قدي كمن كفر وند كافر بالنار دوتا فمن آمن بهم وند إيمان دسو وأصلى عمله يكوت تعيشين fala khawfun alaihim wadannan kan ba ruwa gare su kuma duko wala yahzanuna ba za su bakin ciki wa fil akhirati al akhira والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون والذين كذبوا وان سوى كريتا بآياتنا da ayoyinmu yamassuhum al'azab lallai azaba sai ya shafe su bima kanu saboda abin da zai kasance yamsukuna suke yin fasikanci ay yakhrujuna suke fita ne fati gadan Allah قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحي إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون كلهم في مثلا أقول لكم عندي خزائن الله نبا فانا ce muku ina da taskokin ubangiji ne wajena ba ai Allah ce wata min ha daga ita ne yurzaku ake ba kowa arziki wala ni ko ban ce muku ba alamul gaiba na san gaibi ai ma ga ba ni abin da ya faku daga bari na walam yuha idan ba aiko shi ilayya zuwa ba yo wahayin sa ilayya zuwa gare ni wala aqul lakum ni kuma ban ce muku inni malaku ni malaika bane min al malaikati cikin malaiku in ma attabi ba abin da nake bi illa ma yuha ilayya sai abin da aka wahayin zuwa gare ni ko nika ce hal yastawla ama shin makaho yana zama daya ai kafiri shine kafiri wal basir da mai gani ai mu'mini da mu'mini suna zama daya la ba za su zama daya ba abala ta tabbata mutu ba ku yi tunani fi zalika cikin haka ba ne nuna ku imani وأنذر به الذين يخافون أن يهلكوا انتهوا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وأنذر كي غرغدي به إلى القرآن كغرغدي الذين يخافون وأن سكي جن قرآن أن يوسروا أتارا إلى ربهم ذاك وبنجدهم ليس لهم من دونه ولي wani majibin ci yan tsoron da zai taimake su wala shafi'un ko mai ceto ya shafa da zai cece su to laisa lahum ba ta da shi min dunihi ba Allah ba kuma Allah sun bata shi la Allah ko cewa su ya tunamu wal murad bihim to abin ne da wadannan almu'minuna sune masu sune mu'mine al'asuna masu safu masu safu la Allah ko cewa su yadda kuna la ta dawo su ji tsoron Allah bi iqla'ihim daga tukuwarsu amma hum daga abin da fi suke cikin sa wa amila wa amilu to su aikata a ba'at ba'o'i.
Wala ta ɗarɗin lazina ya ta'una rabbahum bil gadati wal ashi yuridu na wajaha ma alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alayhim min shay'in فتطردهم فتكون من الظالمين ولا تطرد الذين كذا كفروا waɗannan ya da kuna rabban da suke kiran ubangijin suna bauta masa bil gadati da safe wala ashi da marece yuriduna suna nufi da ibadatin da bautarsa da bautarsu wajahu zatin Allah ta'ala la shay'a ba wani abu min aradi dunya na bijile-bijilen duniya wa humul fuqara sune talakawa wa kana al mushrikuna mushrikai sun zan sun kasance da'anu sun yi suka biyan cikin su wa talabu wai suka yi nufin an ya tsaro dahun annabi ya kore su li yujali su dan su rika samun dama zama da su ba za su zauna talakawa ba wa arada nabi annabi ko yayi nufin zalika haka tsam'a amma wajen kwadayi bi islamin cikin musuluncin su sai ga aya ta sauka ita ce wannan kan ma alayka min hisabin ba wani mai shay'in ba wani abu na hisabin su akan ka in kana ba ta nan in boyansu ya kanace gaira marzi gaira marziyan ba ya dade ne ba wa ma min hisabika alaihim min shay kai ma su ma ba wani hisaba wasu da wani abu na hisabin su akan na hisabin ka akan su ba ta daru da balantana su ba ka su umurce ka cewa ka kori talakawa to jawabin nabi ba ta kuna sai ka kasance min zalimin cikin azzalimai in ba alzalika in ka kore talakawan nan وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وكذلك هكذا فتنا مكم يجردي بعضهم فاجن ببعض دساتي Al-Sharifa babban mutum sai muka jarrabe shi bil wazi da kaskantacce. Wal ganiya mai kuɗi sai muka waje mai muka jarrabe shi bil fakir da talaka. Da an kaddamna muka gabatar da shi aikin sarki da riga ilal imani zuwa ga imani. Da ya kulu dan su a shurafa wa manyan nan wal agniya da mawadatan nan munkiri na masu munkiri masu mutum musulunci dan su ce a ha'ula'i yanzu waɗannan talakawan manallahu su Allah ya mazaiwa ana yi a kan su min bayyana suna tsakaninmu a ce wai su za su riga mun gani da yake da shari'a law kana ma hum alayhi hudan da abinda suke kan shari'a ne ma saba kuna da ba su riga mun ilayhi zuwa gare su kana ta ala sai ubangiji ya ce alayhi sallahu sun ubangiji ba shi ne bai zama ba da alama bi shakirina bai zan mata ni da masu godewa masu godiya ba lahu gare shi bai hadiya mu sai shirye da su bala ya fi kowa sani وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم wai da ja kan ladina yuminuna idan wanda suka yi imani suka zo maka da aya suka yi imani da ayatina da ayoyinmu suka zo maka fa qul lahum kasima salamun alaikum kai dai zuwa gare su aminci ya tabbata gare ku kataba rabbukum ubangijin ku ya hukunta ala nafsi ya kansa me ya hukunta arrahmata yin rahama a gare ku annahu sha'anin yadda yake man amila minkum su'an duk wanda ya aikata wani mummuna cikin kuɗi da halaccin da halaccin sani mino da gare shi ai su irta ka ba wusan da ya zai ke mace sun mata ba sannan ya tuba min badi bayan sanin sa ai ba da ilimi ba da amali bayan aikata wannan aiki anu wato ba da amali bayan barin bayan aikin nan nasa na anu to ya baro ya dawo daga barin sa wa asala kuma ya kyautata amalahu aikin sa to fa innahu ai ubangiji gafurun mai yawan gafara ne da gare shi rahimun mai jinkai ne da shi
وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك كما بينا كما يدعو كبينا ما أنزل أبن ذاك أمتا نفصل حسنا مكي بينا على آيات آيوي أي القرآن في القرآن ليظهر الحق دنك السياء بينا ويعمل أي أيتي به دسي ولتستبين دنكما كبينا سبيل حنيا almujrimina masu girman laifi su ne kafirai fatunta na ba sai a nisance ta.
Kulinni nuhitu ana abu dallabi na tadabuna min dunin ba, kulla attabi'u a hawa akun fassalaltu idan wa ma'ana minal muhtadi.
Wani ka ce inni ni nuhitu an hana na ana abu da in bauta ma allazi na tada'una wanda kuke bauta ma wa min dunin layi na wani Allah. Wani ka ce la attabi ba zan bi a hawa aku soye-soyen zuciyarku ba bi ibadati a cikin bautarta. Kaddalantu, sai na bace idan ai in ce ni ta bata in ne in ta bata in na bita sai na bace kenan wa ma ana min al-mutadin ba ni cikin suriyayyu.
قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما لم تعلمون به إن الحكم إلا لله يقول وهو خير الفاتحين Wadda ce inni ni ala bayyana ce ina kan bayani na rashi daga Ubangiji na wa karkar zarfin bi ga yi kuma kun karyata da Ubangijin nawa. A yi ba a sarakatu don kun yi shirka. To ma ta zaji nuna biya abin da kuke fitar gaugawar sa minar azabi na azaba ma inni ba shi waje na. In ai mana hukuma hukunci zai kasance fi zalika cikin haka wa gari da wajensa illa lillahi sai ga Allah. Ya kadir haka ya kadir kaza'a shi ke yin hukunci alhaka na gaskiya ko ko ya kuntu da haka shi ke bayyana gaskiya wawa shi ubangiji khairu lifati na shi ne sayan masu hukunci.
ولو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين Wallah muka ce masa lau an na indi ma sun ta ajin nabila a ce abin da kuke fitar saura zuwa suna azaba yana waje na da ku je la'amu wata ya san gama duk abin da za a yi bai yi wa bai na ku tsakani na da ku da an wa ce da ku in kan gauta ce da ku gare ku a tafiya sun huta walakin na huta dai azaban nan inda Allah yana wajen Allah wallahu ubangiji alamu shine macikin sani da zalimi da azalimai mata yu akiban sanda ya ga dace mata yu akiban sanda ya ga dace masa azaba wa innahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma yunfi wal bahr وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رقد ولا يابس إلا في كتاب مبين وإنه تعالى مفاتيح الغيب مبدان غيب سنا وجه ubangiji ai kazayin mutaskotin sa aw turubu ko ko hanyoyi almuwassila mai tsayarwa ila ilmi zuwa da sanin gaibi to la ya alamma ba wanda ya san ta illa mutaskotin ubangiji wayyar hamsar ce ta jabu biyar Allah shi shi nori wadda ke cikin batar da ubangiji inna la inda hu ilmu sa'a sanin tashin kiyama yana ga lokacin da kiyama za ta tashi yana ga Allah al'ayata zuwa karshen aya kamar rawahul bukhari kamar yadda bukhari ya rawaito shi waya nan ya kuma san ma ya fi abin da ke faruwa fil sarri a sarari shine tudu wal bari da kogi ai alquran da ke a cikin alqari alqariyu wacce take alal anhar suna bakin koramu wa ma ya kudu min warakatin wani ganye ba za su faɗi ba illa ya lamu a ubangiji ya san faɗo wannan ganye wala abadin ko wata baya fi zulmatil barda zulmatil ardi ke can cikin dubban kasa wala radin ko wani danya abu wala ya zikir ko gudashe illa ba ce yi kitabi yana cikin littafi mubinin mabayyani wallahu al-ma'qul fi jalawul ma'qul
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرعتم بالليل ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون هو الذي يتوفاكم إلى والذي كفى لا يوفى لا يوفى بالليل أي يكفيكم yana dangawa ku rayuwar ku inda nau'i yayin bacci waya nan ya san ma da wasu abin da kuka aikata jin hari da rana sun mai ba su kun san ne da da ku a cikin wuni din ai an hari shi ne wuni da rage rayuwar da mai da maku da rayuwar ku ne ku da ajalin musamman dan an ta ran wanda take an sanya lokacin karbarta ko ajalin hayati shi ne ajalin rayuwa ثم سنن مرجعكم مقومكم إليه وقال الله لإثبات ذات القيامة ثم ينبئكم سنة يباكم عبادي بما كنتم دابن وكذا تعملون كنت عيك كاوة ويجازيكم سيزاك عمك به
وهو الماهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى حتى إذا جاء أهلهم الموت توفته
وهو القائم القائم shi mai rinjaya ne ai mutaliyar madaukaki ne fauka ibadi cikin bayansa wai da sura alaikum afadata yana ta kuma ku malaiku masu kiyayewa aikin shi suke kiyaye amma da kuma aikin ku ayyukan ku hatta ila da da kuma mutu har sai san da mutuwa ya zo mata yanku tawaffatu rusuluna sai manzannin musu an kiransa ai al malaikatu malaiku al muwakkaluna wanda aka wakilta bi qabli al arwahi da karbar rayuka wa musu la yufarriqun malaikun nan ba ta takaci ga yake su ai ya kasiruna ba ta takaita takaituwa fi ma yumaruna bihi a cikin abin da aka aika aka umarce su da shi ثم ردوا إلى الله مولاهم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا نولهم وهو أسمع الحاكمين ثم الرسول لنا ميل حديث إلى الله تعالى مولاه فمن لكنه الحق متفقي أي الثالث متفقي الثالث العدد متفق عادل ليجازيهم لا يساكى ألا نعم لو الحكم hukunci yana ga Allah ai al-qada'u nafilu hukunci ne ga zuwa din cikin halittu yana ga Allah wa huwa shi ubangiji asrarul hadin shi ne mafi kaura masu misali yuhadul khalaqa zai ma halaika ilahi kullum dukkan shi kadin lissin hali a cikin gwangwada daga wani min ayyami ina kuma irin kwanukan duniya ba irin da lahira ba ya hadisin da zalika saboda wani hadisi da ya zo da bayanin haka ومن ينجيكم من ظلمات الحج والبر تدعونه تضرعا خفيا لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين Barka ce ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da ali maka daga mutanen Makka. Man yun jiki ko man yuna jiki wa zai tsare raka ko yin zulmatin barri daga dubbai na tudu walbari da cikin kogi ai a hawali ma tsoratar tsoratar su ya tsari kun a cikin lo a cikin tafiye tafiyen ku ina ta dauna wutar da kuke kiran shi da Qur'an dan kaskantar da kai ai alamin ta abayyane kuma yadda da koyi da kudu da kuna cewa da ina an je kira wallahi ka tsere da mu ka tsere da ka tsere da mu Allah min hadi zulmati daga cikin wannan dubbai wacce da yi da barci da sai da na kuna na wallahi za mu zama min shaki ne cikin masu godiya ai da mun yi su ne mu ne ولله يجيكم من هذا كل خير ثم أنتم تشركون wallahu ka ce masa Allah ubangiji yana ji shi ne mai tsere da ku ko yin shi ne mai tsere da ku ina daga waɗannan tsarafin kulli karda amma ya shi ne ya ya tambaye da ku daga kowane irin bakin ciki ganna ai bakin ciki suwa ha ban da wanda kuka roke shi ثم أنتم سنن لقبائل تلقون به تلقون تلك الإتباعيات لكم قل هو لكائن على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعضا انظر كيف نسبح بآياتي لعلهم يفقهون wanda kunya wanda kuke ganin kun tsira kun gwaje rabbi da ya kare ko duka ce zuwa alƙali shi mai iko ne ala an yaba alaikum azaban akan ya saboda aiko azaba a kan ku ne a gare ku ne ba ku kun ta saman ku aiki ne da mai daga sama kan ne da kamar zuwa wanda ya ci da tsawa a wani jaja da ku kun ku ta karkata kawo ku kalhansi kamar yadda aka tashi tayi da girgiza da yake gida duk fada cikin rani ko kuma ya tashi fada na baki da auren lissafin ko kuma ya shudan ya ku ya amsa zama kungiya kungiya ai sarakan wato kungiya kungiya mun ta yi wata a hawaii a hawaii mai sassa bawon san zuciya kowace tana abin da wanda ke son zuwa ita kuma wannan ba akwai wanda wanda ke so ita kuma wannan ba ta kauna haka nan wai da ya kuma ya ɗanɗana musu ba a ta ba ba ku wani zai ka ba ba ku ya ɗanɗana maku ya ɗanɗana ma sashin ku ba ta fadin wahalar sashi jirgin jari shi ne da yaki kala sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce lamma nazalat hada lamma nazalat hada yayin da wannan aya ta sauka lamma nazalat yayin da wannan aya ta sauka sai nace sai annabi ce hada ahwan ya Allah wannan shi ne mafi sauki wa'aisha mafi sauki wannan ma da kalama kamla ya yi da abin da ya sauka ya gabace shi ya sauka kana sai ubangiji ya tsaya da shi a hudu da ita ina neman tsari ina neman tsari da zatinka rawahul bukhari buhari ya rawaito wannan hadisi wala wa musliman hadisi muslim ya rawaito hadisa hadisin da an tura ina tambaye na roki ubangiji na Allah ya da hada ummati kare sanya ya yi ko wahalar al'umma ta bai nan tsakanin ba mana aniha sai Allah ya na mutu sa sai gani ko da wuce ba zaman lafiya tsakanin wannan kungiya da wannan kungiya ba zaman lafiya tsakanin wannan kungiya da wannan kungiya wa bi hadisi a kuma wa bi hadisi a cikin kuma hadisi ko ko wa bi hadisi na ko wani hadisi lamma da yayin da wannan aya ta sauka kada sai ce amma innaha amma ita fa'ilatu ta riga ta tabbata ba yi ba walan ya ji tawilu amma tawilu tawilu ta fi zuwa ba da shi baya unzur idu ba sai ka gani kai fa nusarrafu yadda muke ta bayani al'aya ta ayoyi a dalalati masu shiryawa alaƙa da rashin na shi sa'ifan mu lawan gare mu la'allan mun ko cewa su yanka wani sa fahimta ai alamun suran annama hu alayhi abin da suke akan cikin nan ba sanna ne وكذبني قومه فالحق قل لستم عليه بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تحكمون
na'am wa kasaba bihi qaumuka mutanen da sun karya jira da alqur'ani wawala ku da ku ji furaji gaskiya ne kun dauka ce musu nasu alaikum bi wakili ni ba tuno ne na mawakili akan ku ba bauja ce ku balanta ya in saka muku inna ma ana mundira ila kai ne gargadi ne wa amruku da maleku ila Allah yana ga Allah wa hada wannan kamar al'amari da umurni ne da kitabi da yayi likulli naba'in kowane labari yana da mustaqarrun lokacin tabbatarsa ai wakatin wakatin lokaci ya kawo da dai auku fi cikin sauran sakiru ya tabbata wa minu yana da kirza azabukum yi maku azaba wa sawfa ta'lamu nadabu kai tahdidun ba da tsore ne tsoro ne lamu gare وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره وإما تنسين الشيطان فلا تقل بعد الذكر مع القوم الظالمين وإذا رأيت الذين الذين إذا كانوا الذين لا يقولون يقولون في آياتنا سولاك القرآن بالإذن لا إليه إرجلي بعض الأمر تتبعونه كالكبرنا تعالى ولا تجادلهم كالكبرنا تعالى حتى يقولوها سيسوكونا في حديث أسول بلتن كيره ما لولاك القرآن وإما يجدك الشيطان إن كنت دائما تلقي فقعدت هكذا معهم تعالى فلا تقول karka sake zama ba ta zikira bayan katina ai bayan ta zakuri bayan suna haske ma da kawai karka zauna tare mutane azzalimi na azzalimai shi ne a cikin wannan akwai wasu zahiri dole suna zahiri a maudu'ar muzmari a wabagirar suna muzmari wa kada musulmi na musulmai suka ce sau ga su da abin da Allah ce in kumna idan muka tashi kullama ƙazo da suka kusa to nan kan ba za mu samu iko ba أن الإنسان يبنى في المسجد أبو سلاتي وأن يكون قومه بدواتي وأن بلد آلة ساكت سوكا وما على الذين يتقون بالإيمان من شيء ولكن ذكر لعلهم يتقون إنما يا دولة تعالى وما على الذين يتقون الله بالإنسان من شيء ولا أبو من إنسان من إنسان سوء ayar fa'idina masu kuda a cikin mutuncin cikin cin zarafin Qur'ani ko annabi kuma alal ladina ba su ga waɗannan da yake kuna da su tsoron Allah ba ne shi a gari su zauna illa kowa da bukin da ya kama wancan mai kuda ya yi samun dalilin kuda kai kuma da kake zikirin Allah ka samu naka lafiya zikirin Allah idan jarasuhum in sun zauna tare da su ولكن سيري عليهم ذكرى سنا تروى هذا مواجبي الفنس لهم غريب kai ne yasa abin da kake yi mai da wannan abin da ka ga mu zikirin Allah wannan abin da kake sai dace ba karka da to wajibi ne ko ka tuna ta cikin zaman yaro maka dole wa mawidatin da wa'azi da Allah ko cewa su yadda kuna sa sa ji auren alkhawra ku tsawon wa zalil ladina ta'abu dinahum laifan wal awam فاذكروا الآيات وذكرني أن تؤذن لكم بما كتبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدد لا يخرجها أولئك الذين أخرجوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وغير الذين كفروا والذين اتخذوا دينهم بذكر جاهلين الذي كلفوا وجعل كثير السامس suka rike shi la'iban wasa wa lahawan wasa duk shi la'in to da yake irin su bi da addinin wa garbato mala hayatu dunya rayuwar duniya ce ta rude su ba za ta ka afadala ka kaddira gare shi وهذا wannan kaulan amurka da umarni ne da yake tare da yaki wannan kirki kai wa'adi da alqur'ani ai annan ka sarwa kai wa'adi da annas mutane da Allah su kana da sunnaka ni garai idan talaki zuwa ga halaka bima ka kawai saboda abin da aikata walaysa ba da nan waje ba da yasa ha waje ba su da wani majalisi da zai taimake ka wala tabi'u koko mai ceto yamna wata zai ceto ya hana al'azaba azaba anna a gare ka min dunillahi ba Allah ba wa in ta ne in ko za ta yi fan za ta nemi fansa kullu adana iyakan neman fansa za yi ba za a karbi min ha a gare ka ma tuzi abin da take fansa na mabiyi da shi ulaika waɗannan allazina sune waɗanda ursilu aka miƙa rayukansu ga azaba bima ka samu saboda abin suka aikata lahum sarabu suna da wani abin sha min amini na ruwan zafi ai ma in ruwa balikin wanda ya kai matukan nihayatul hararati iya wanda ya kai nihayatul hararati matukan zafi wa azabu sannan kuma suna da wani azaba alimu mai radadi bima kanu sawa abin da zai karance ya kafaro da suke kafin cewa ai duk kusurin saboda kafin su ولا يقول من دون الله ما لا يحبنا ولا يحبنا ونرد على أعمالنا بل ليس علينا القول كالذي استعوته الشياطين في له أصحاب يدعونه إلى الهدى بنا قل إن هدى الله هو الهدى وقدرنا مسلما لرب العالمين Wani kanta ana da uya zama a bauta mu ne dole layi wani Allah in mun bauta masa abin da ma layin kauna ba zai amfani mu zai bayar da da in mun bauta masa wala ya turna ko ba zai cuce mu ba idan ki ha in mun ki hizo mun ki bauta masa wa wala sunamu su ne gumaka wani rabbi shi kenan sai a mai da mu ala a kadina bisa duga dugan mu wato mun yi rigar kenan ƙa'idar zo sai mu koma mushriki da mushrikai ba da idan hadana Allah bayan Allah ya shirye mu ila islam zuwa ga musulunci mun zama kenan kallafi kamar wannan da istahawatu bil shayatin shaytanu suka fauce shi bil ardi a cikin ƙasa ya koma hairana mai taimuwa la yadri bai san aina da har ina zai tafi ba da uwa sahabu yana da wannan abokai ya da kula wuda ke kiran ila guda zuwa shirya ai dai hadu dan su shiryar da shi ila sadiki zuwa ga hanya waya kunu na lau suna ce na ce iti na zo nan ga ita hanyar tsira ta ce dawo nan ga ita hanyar tsira ta amma ina bala yi jibo bai karɓa musu faya duka sai halaka na kiyace wato irin wannan mugun aboki ake magana a kan mutum in ya rike mugun kuma zai rike aboki to ya duba ya ga wanne ne shi kokari a addini to in ka rika ka duba ka ga yi ka kokari a addini rike shi da gaske zai ja ka amma in ka duba wanda ka samu wanda ka kika ji yaji ne to zai kasa da kai ne to za ka bugu aboki shi ke tsauri a da wala a da wala ne ne dilal jalil sarihatun to wato na suwa mugun ta aboki bai saurin gaugawa mai saurin kama kuɗi ce ai annabi ya ce wal maru ala dini karim ko duk inda ga mutum to yana tare da addinin abokinsa sai za mu hikima yake ta anil lam anil mas anil mar'i la tas'al wa abtir qarinahu wa kullu qarinin bil makarin yaktashi in kana so kai abuta da mutum ko kai mu'amala da shi bari din shi ka saba kana waya halin wani lura da tare da suwaye ka kalli suwaye abokansa idan ka ga abokansa to sanar da su za su fassara ma shi na kirki ne ko ko lalatacce ne to ka lura da abokansa kawai fa in kana za sharri in ka ga shi mutumin banza ne to ka jalibu ka jalibu sur'ata ta sauri maza ka rubuce wa in kana za khairin in ko ka ga abokan shi na kwarai ne to tsarin maza ka makalkare za ta ji za ka shirya to za ka ba abin da ke sauran halaka mutane yanzu irin abokai to ka san irin abokin da zaka yi shi wanda zai kai ka zuwa ga rahama Allah ne ko ko wanda zai kai ka zuwa ga azaba ne ka san irin yadda zaka ka tsere mashi to irin wannan ke Kwallo ka ce inda hudan layi shirya Allah, Allah ne kuwa Islam wanda shi ne musulunci kuwa na guda shi ne shirya. Wa ma da duk abin da ba musulunci ba, zana nan fata yi. Wa umirna an umurce mu ne da su zama mini kauya da rabin alamin daga Ubangiji Salikai.
Wa ana iya wasu fara a wasu وهو الذي
Wa'an an kuma mutum da ana yi musu lafiya ku tsaye da sallah wata ku ku tsoron Ubangiji da alamata suke. Wawa, shi Ubangiji, Allah shi shi ne wanda yake tutsaro na za a tara ku ilai zuwa gare shi, yau kan kiyama ta ranar kiyama ne misali don yin misali.
وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم وهو يقول كل الذي شيء wannan da kalaka samawati ubangiji da ya halitta sammai wal arda da kasai bil haqqi da gaskiya wa zukurka tana yawma yaqulu lil shay'i sanda ubangiji zai ce ma abu kun zama fa yaqulu sai zama huwa yawmul qiyamati shine ranar kiyama yaqulu lil khalqi zai ce ma halitta shin da baki dai ko mu kuka so fa yaqulu kauce ka kabura suna tsafagewa ana waje qawluhu al-haqq وله الملك يوم ينفخ في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير قوله ذا يوم يجي على فقسياني أي الواجب من أوقات لا محالة فهوك وأتحب تجد أن أتي زي زي وله الملك ملكنا قريشي يوم ينفخ فأن ذا يقولي في سور الشنكه aya na fatin tsani na fatin tsani yake buɗe ta biyu min isra'ila daga mala'ika isra'ila isra'ilu a wannan lokaci la mulka fi gairi babu mulki ga wani ubangiji a wannan rana ba ko ba mulki na sarauta ba mallakan wani abu ba mai mallaka komai a wannan lokaci ba nan duniya ba wani sarki ne wani hakimi wani kayanka wani kaza wani kaza wani kaza mai gidawa ne mai ma'aikata kawa ne mai abu kaza mai abu kaza ai duka haka kuma a cikin duniya kowa yana da abin da yake mallaka to an je kiyama ba ka da komai kowanne ma ba ka da kaga iya kace kenan ko ko fan mutum bai da yadda ta zo duniya haka za ta tashi kiyama Aisha ta tambaye Annabi ya Rasulullahi to ya zamu yi da alsha ina ai ba kowa abin da ya dame ya dame ba kawai ya ya gaban shi yake ba ai bai ma wanda ma yake shi namiji ne ko mace ne ya manta yana sauraron me za a yi da shi to wannan rana ubangiji ne ke limanin mulkul yau to an zo nan da mutum kana da kaza kana da kaza a duniya kana da kaza kana to yau wa ke launa abu ba mai cewa ni Allah sai ce lillahi wa ilaihi sai karba mu kanki komai ya kuma dama na ubangiji ne to ka tsari da kowa da komai da komai duk na Allah ne ya kuma an ta abinci sai kuma ka saurari hukuncin da za ka yi da kai Allah ya san da alimu da gaibi masana abin da yake koye wacce halittu da bayyane ai ma za ba abin da ya faku wa ma su da abin da ake gani wa wala hakimu shi ubangiji mai hikima ne fi karki a cikin halittarsa alhazir masjid sani ne ni batin da ashaya da abubuwan da ke koye ka zahiri haka mai yadda ya san taba mabayyanarsa wa ilma la ibrahim ya abi ha
إذ قال إبراهيم وإذ قال واذكر بنا إذ قال إبراهيم سبع الذي إبراهيم في الأدين فبابا آذر آتي آذر هو لك لك بيتكينا وإذ توتنك تارك أتتخذ أصناما يملك عليك وما كان هذا تنسل أدونك تعبد هكذا موتى متى to in ni ni ara kana ganin ka wato maka da mutanen ka fice ta da saboda rukun gumaka fi malali kana cikin fada Allah ki gaban gaskiya fatan ko rubin mabaye wa kadhalika nu'ti ibrahim amalakuta samawati wal ardi wal yakun lana
wa kadhalika ai kama alaina kuma yadda muka nuna ma annabi Ibrahim idana da kawai abihi fatewan babansu wa kawai da mutanensa nuri haka muke nuna masa Ibrahim ma'ana Ibrahim malakutu samawati mulkin samai ma'ana mamakan samai wal ardi da kasai da yadda dilla ya tafi gida sai kafa dalili bihi da shi alawa da ne ya tuna bisa ga kai tuwa mu wani ya kuna kuma dan ya kasance min al mutini na cikin sakan kanta so wajen latna falamma na mijin فلما جن عليه الليل رأيته قال هذا نبي. فلما أفل قال لا أجد لا أجد.
Na'am, balan ma sannan na Ibrahim da dare ya yi, alayhi ga annabi Ibrahim, to ra'a sai ya ga kaukaban wani tauraro, kila an ce shi tauraron nan a zuburatu shi mai zura. Kala sai ya ce da kauni ga mutanensa, wa kafin da jami'in su sun kasance masu bautata wa taurari ne, sai ya ce ha rara shi. To wannan shi ne Ubangiji na kila a nufin cikin rayawarsu, balan ma a fara, yayin da tauraron nan ya fake, ai shi ne ya faki, kala sai ce la wa yawon asiri wannan ma shi ba mai ba mai tabbata bane ni ba zan kwata ma wata ba ta kace ba eh ba ni da al'adun yana masu fata an asa gidan irige su arbaban iyayen gida to da suka bayar bukata ta kuma kuma ina dan ne da an rabba da shi ubangiji la ya zo alaihi sakiyi jirgida baya halattuwa a gare shi wani intikabi da turatuwa da annabu ma jirgida da turatuwa min sha'anin hawadith na fa na sha'anin tarari ne wadanda aka halitta amma duk da haka falan yanja fihim dalika wannan bai da shi ba shi فلما رأى الثمر باسط قال هذا نبي. فلما لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى القمر عند يقوتا فاتك هنا من قدوة كان لم يروى هذا الذي بلغ بلغتنا فلما أفلت ما جواتي قال سيدي لئن لم يهدني ربي كريم هو بيت له في كلية با أي شيء يثبتني يثبتني على الولاء كان فيها لا أكونن zan kasance mina da kawai daga mutane a fali na fatati to ko da yake bada wannan waifa daga ba yana nufin yayi imani yayi yana iskadi yayi imani da wannan tauraro ko wata shine Allah a ta'alilun jirwaye ne da kama wanka ne kawai ga mutanen sa zai ce masa ni ma na samu nawa Allah ba irin shi wannan wanda ya rike nashi ba jiya to shi ma ga nashi to da ya bace su aikin banza a shi ma Allah ma za kare ne bale bale bace wa yake yi sai shi wannan ko da wata wata ya ko sai ba sai an yi yawa ga ma wata ka ga yi sauraro yayi lafu to da wata ya ce to aikin banza shi ma so ko na sai bace wa yake yi to ka ga ma suna da hankali ka ga zai ta eh za ku gaba abin da yake bacewa ka ne ne ka bauta masa ran da bukatar neman sai kama ba sai to ai ka ga shi matsala to me yayi amfanin bauta kai kenan shi ma dai ba da niyan da bai da shi ba fi cikin su zalika yin haka dai bai da shi ba ولما رأى الشمس بارزة قال هذا ربي هذا أكبر لما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون فلما راى الشمس عند جرانا بالغت تابودو قال سيتي هذا يوا يوا هذا رجيغا كان ubangiji na hada akbar wannan kai ya kowa girma milar kabal ya yi saurari girma wani kamar ya yi wata girma ga rana ga ga ga haske ga zafi falamma afalat yamma na yi tana faɗi wa kawai alayhi wal hujjatu hujja ce kanki akan cewa za mu rika karkashin nan shirme ne kawai walam yanzu amma ba su dawo ba kana sai ce ya kauni ku shaida muku mutane na inni bari inni ku fitacce ne min ma tusrikuna na abin da kuke tarawa da layi da Allah min al-asnam da kuma ka wala ajrami da jikunkuna almuda kaza farara farara wala ajrami da jikunkuna almuda kaza farara almudalisi wanda suke da bukatuwa ila gudun zuwa ga mai fara da ita duk wanda ba Allah ba yana da bukata ga Allah amma sai aka da bukata ga kowa ba ka dole mu sai suka ce wace ma ta abu me me kake bauta ma alhamdulillah sakara eh